بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله عقيدة السلف أصحاب الحديث نا أبو عثمان الصابوني أبو عثمان الصابوني يا رسول الله 440 da tara yanzu da muke magana safiya ce ta asabar hudu ga watan shawwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da lissafin miladiya sha uku ga watan april dubu biyu da ashirin da hudu muna karatu na daura ta karamar sallah ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar a cikin wannan littafi na aqidatu salaf ashabul hadith wannan kuma darasin mu goma sha biyu kenan wanda zamu tashi al-imanu bil ba'thi wa bi ahwali yawmil qiyama imani da tashi da za a yi bayan an mutu da irin abubuwa hali da za a shiga na abubuwa na firgici na wannan yini na tashin kiyama to wannan shine abin da malam zai tattauna mana insha Allah a yau inda yace wa yu'minu ahlud dini was sunnah bil ba'thi ba'da al mauti yawm al qiyamati وبكل ما أخبر الله سبحانه وبه ورسوله من أحوال ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الحائل من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلائل والبلائل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها malin yace wa yu'minu ahlud din was sunna ma'abota addini da kuma sunna suna imani bil ba'ath da tashi da za a yi ba'dal mauti bayan an mutu an tashin alkiyama wa bi kulli ma akhbara Allah subhanahu da dukkanin abin da Allah ya subhanahu ta'ala ya bada labari kuma annabinsa ya bada labari akan abubuwa na ahwal na wannan yinin abin da su faru na firgici ya sami al'urɗin ya maka littafi guda na ya samu shi a tazkira fi ahwal al-mauta wa umuril akhira dan kaga waɗannan abubuwa akwai littafin da kuma ka je kan tashi ma jahannama ya sun shi kenan littafin jahannama za a gan shi marautan wuta in kaji Allah ya tsare mu واختلاف أحوال العباد da kuma saɓani na halayen bayi fi a wannan gini wal khalq da halittu fi ma yalau fi ma yarawnahu abinda za su gani wa yalqawnahu abinda za su gamu da shi hunalika a wancanan kayin fi dalika yawmil ha'il a wannan gini wanda yake yini mai firgici abubuwan sun hada da min akhril kutubil aymani karbar sakamako da damammaki wa shama'il ko da hagu wal ijaba da kuma ba da amsa anil masail game da abin da za a tambaya ko tambayoyi to kaza in mumini ne kayi kaza kayi kaza kayi kaza to shikenan na suturta na yafe maka amma kafiri sai a tona asirin shi a wulakanta shi ila sa'ir zala'ili wal bala'il mau'uda zuwa ga sauran abubuwa na tashin hankali da bala'o'i na zana da za a sabko da ita a ringa wannan zufa an yi ƙasa ƙasa da rana fi dalikal yawmil azim a wani rana mai girma wal maqamil ha'il wannan bagiran da yake mai firgici min siradi na gade siradi wannan gada da za a kafi ta jahannama in minkum illa waliduha wal mizan da ma'auni da za a auna ayyukan bayi wa nashru su da ba da takaddu wa nukhrijul lahu yawmal qiyamati kenan ko kitaban yalqahu manshura allati fiha mathaqilu dharri wanda a cikin su ke da awon ƙwayar zarra na alheri ko na sharri ko makamancin wannan duk abin da kai sai ka gani an yi karanta jawabin da malam az-zuhuli yayi malam almuzani kai a cikin sharhu sunna wanda rasu 264 da yake cewa ba'dal bila manshurun bayan bayi sun sun an sa su kabari sun sun dargaje za kuma a tayar da su mai yau malkiyama tila rabbihim mahshuru ranar kiyama za a tattaro su ga ubangijinsu wane da al'arudi alaihi muhasabun za a tara su a bijiro da su a yi musu hisabi bi hadratil mawazin ta hanyar za a halasto da ma'aunai wa nashru suhufi dawawin a kuma ba da takaddu na ayyuka wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura a ce mashi iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba to shi ne malaci a sahullahu wani so Allah ya kiyaye su kuma sun manta da haka Allah ya ce falana kusanna alaihim bi ilimi za mu labarta musu mu ba su labari da ilimi wa ma kunna ga'ibi ba mu kasance wannan ba muna nan malamin ce fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanatin law kana ghayrullahi azza wa jalla al-hakima baina khalqihi wannan mun yi bayanin wannan gaba a cikin darsin da muka yi wa littafin لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا ce sun mardu ilallahi sai a mayar da su ga ubangijinsu maulahum alhaq alalahu alhukmu wa huwa asra'ul hasibin kama bada'ahum min shaqawatin wa sa'adatin yawma idin ya'uduna fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir kama bada'ahum kama khalaqnakum ga dai ayat da yawa da suke bayyanawa da bayani a kan wannan da haka akwai ahwal masu yawa kuma ga littafin can na ƙurɗubi za ka yi ƙarin gama da abubuwa da yawa malin ya ce ahwal ahlu sunna masu addini suna imani da alba'a suna imani da wannan da dukkanin abubuwan da za su faru bayan an mutu da dukkanin abin da Allah ya ba da labari da manzansa min ahwali zalika yau alqari'a bal qari'a وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه وأنا ما أولنش كنني نوي تونن الحمد لله فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازين ما أولن أسا فأمه هاوية الله يسأل من هاوية وما أدراك ما هي تبرك جنار حامية القارعة القيامة كنا wacce ba asallahu fi hannas la zai tayar da mutane da wannan yin qari'atu mal qari'a wa ma adraka yau mai kun nas ka duba ga irin yadda ake siffanta maka wannan har wannan rana ka duba ka gani mutane za a farraka kowa ba ruwan shi da kowa uba ba ruwan shi da ɗan shi ɗa ba ruwan shi da baba kowa ita kan shi haka matakka ita ba ruwan ka ita ya waddul mujrim لو يفتدي من عذابي يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه to haka dai abubuwan nan fa suke idan waqa'at alwaqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatun rafi'a idza ruddat al-ardu rajja wa bussat al-jibalu bassa fa kanat haba'an munbath wa kuntum azwajan thalatha akwai wani ambata mana ashabul yami da kuma ashabul shimal alwaqi'a a kiyama kenan har Allah zai tashi bayi yawma tamurru sama'u mawra ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim ya Allah siffanta mana wannan rana yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha a haifi a bashinan shi ma ya tashi kama gaban shi wata rana sakara ko sukara amma hun bi sukara kawai mene ne walakin na azaban lahi shadid ta haka akwai ayoyi da yawa da suke magana suke tabbatar da alba'ar da abin da ke ciki na firgici na al'amurra masu girma wanda akwai ayoyi da suke tawaturi a ƙur'ani da kuma sunna ta haka malam yace maka ahlus sunna suna imani da alba'ath ba'da al-mauti yawmal qiyamati da dukkanin abin da Allah ya ba da labari kullu ma warada fil kitabi was sunna bima ta'allaq bil ba'th kuma ba'dahu to yajibul imanu bihi yana wajaba a imani da shi Allah ya ba da labari ko manzansa to lalle za a yi imani da wannan domin wa man asdaqu min Allah haditha haka kuma manzansa shi ma man tiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha da wahayi yake magana abubuwan da za su zo a wannan yin na mala ya ce bala'il da zala'i ka ka duba ga ko ko da rana da za a yi wannan kaɗai ya isa ya zama musiba da bala'i ga kuma amsar sakamako da malam ya faɗa na dama da hagu fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umu qara'u kitabiya dan sai murna sai ku zo ku gani ku zo ga littafi na yau ni alhamdulillah inni zanantu anni mulaqin hisabiya nan zanantu yaqini ne al yaqin ne inni zanantu ayqantu kamar su allazina ne yazunnuna ayyuqinuna ne annahum mulaqu rabbihim ka duba tafsirin qurtubi zaka ga wannan fa qultu lahum zunnu bi alfan ta haka nan al yaqin az-zannu تأتي بمعنى اليقين إني ظننت أني ملاك حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية haka game da amsar sakamako ta hannun hagu fa amma man wa amma man utiya kitabahu bi shimali Allah ya tsare mu fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ina ma a ce ba a bani wannan sakamakon nawa ba walam adri ma hisabiya ya laita hakanatil qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khuluhu faghullu thumma al-jahim salluhu thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an faslukuhu innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin falaysa lahu al-yawma hahuna hamim ولا طعام إلا من مثل لا يأكله إلا الخاطئون نان الخاطئون الخاطئ نان الكافر كنان ما هو المخطئ المخطئ wanda yake kuskure khati al-kafir da haka wannan daga daga cikin ahwal din kenan da malam yake maka ishara da su khuduhu fawullu Allah yake umartan mala'iku alaiha mala'ikatun ghilahun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum me suke yi yaf'aluna ma yu'marun Allah yake musu umarni ce khuduhu faghulluhu thumma al-jahim sallu thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku subhanallah to ka duba ga irin waɗannan abubuwa da malam yake ambata maka tashin hankali da sauransu to kuma duka haka abin zai kasance kamar yadda Allah ya bada labari domin wala yazlimu rabbuka ahada Allah ba zai zalunci kowa ba Allah la yazlimu mithqala dharra bal rahmar Allah ma ta yi wace komai da komai ko in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima abin da yake so da kai ko da shi tuba atta'i min adh-dhanbi mun ji kamar la zambala kana kankan da kai ga Allah kai kuka ga Allah rahamar ka ta yi wace komai da komai Allah ka yafe mana ka gafarta mana Allah na yi nadama na tuba da wannan laifin ya Allah ka zabatar da ni wannan bai amfana ka da komai rahamarka ta wuce tunanin kai kankan da kai ga Allah ka tuba Allah sai ya fi maka jira ma yake yi wa zai tuba din ma shela ma yake wa zai tuba a gafarta mashi wannan da ji ajiya gane ku to da haka malai ambata mal al-ijaba anil masail is'alu sadiqina ko an sirqihim kamar yadda yake to kaga su makafarai kaga su wannan kaga ba su da amsa amma mu'mini mu'mini aka ya kai kaza kaza kaza ka san kai kaza da ku kuma ka san na suturta maka kaza a duniya Allah shi zan gafarta maka shi kenan amma shi kafin za a fallasa shi ne cikin mutane ka gani azzala'il dai wal bala'il daban-daban dunuwu shamsi ga sunan da abubuwa iri-iri ga kuma wani ambata mana siraɗi da kuma ma'auni da kuma nashir suhu ba da wannan sakamako wanda yake da masaki luddar khairi wa sharri kamar ya amal mithqala dharratin khairan yara an gana aka ce mai ya amal mai ya amal kaga wannan yana gwada cewar dukkanin aiki ko ya yake mithqala dharra in kai shi to yara haka wa mai yi amalin mithqala zarratin sharrin shi ma yara aji a dawo dai Allah ba zai zalunce ka ba wala yazlimu rabbuka ahada inna Allah la yazlimu mithqala zarra haka wannan siradin wanda gada ce za a kafi ta saman wuta wa kadha siratu yumaddu fawqa jahannam famuwahhidun najid wa akharu muhmal shi Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wa in minkum ma min ahad babu wanda face ya gitta ta wannan sirada mumini yanju kafirai kuma su ne ba su kai labari ba shine thumma nunajjil ladhina taqaw wa nadaru zalimina fi hajifiya da haka dai akwai abubuwa da yawa ba abin da ke kaina ko yake kanka face mai imani mu gasgata wannan kamar yadda Allah ya ba da labari haka manzansa ba ya ba da labari akan abubuwan nan za su faru to da haka sai mai imani a daga cikin usul na ahlus sunna sai mu saba wa mu'tazila da sauransu wanda hatta azabar kabari sun yi musunta mu'tazila sun yi musunta to ai idan aka aka tona kabarin ai ba za a ga azabar ba kaga sun sa hankali a ciki kenan hankalinsu kuma mara kyau so da haka azabar kabari ita ma gaskiya ce azabar kabari gaskiya ne hayatuna fil kabri ba'da mamatina haq wa yasaluna bihi al malakan wal qabru sahha na'imuhu wa azabu da haka abin da yake tabbatacce shi ma nan usul ne daga cikin tushe usul na ahlus sunna kenan wannan kenan shi Allah sai mu tsaya nan sai mu tashi a shafa'atul rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله